الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد من داو كرتمنا توحيدي رسالة ابن أبي زيد القيرواني ود ina muka tsaya ne karatunmu na baya na zamu tashi na'am na'am so mun tsaya kenan daidai inda shi abu zaidin al-khirawani yake cewa inda yake cewa mina ne kan gaban ne cewa kan gaban dai nake a na ga inda za mu tashi ne aha wato من لما رغب وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم من تعليم ذلك للولدان هو ها شيء ايغو wato ya neme shi ka nemi in rubuta maka jumla muktasara har zuwa kan wa jumalin min usulul fiqh wa fununihi da jumloli daga usulul fiqh da fannoninsa ala mazhabin imam malik akan masabar imam malik bin anas dan anas rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa wa tariqatihi da kuma tariqarsa ma'a ma sahala sabila ma ashkala min zalika in rubuta tare da duk abin da zai zama ya sauwaƙe tafarkin wato duk abin da yake da iskali mana yake da matsala wurin fahimtuwa mana in sauwaƙe shi ya zama yana ganuwa min zalika cikin abin da aka yi magana din min tafsirin rasihina daga tafsirin wanda digadigan su ya kafu a cikin ilimin addini in kawo misalai da nasu bayanai su kenan wa bayanin mutafaddihina da bayanin malamai manya na fiqhu bima rahibta fihi saboda abin da kai doki cikin sa kai kwadayi cikin sa kenan fi min ta'limi zalika lil wildani saboda an rubuta ma shi ka koma garin ku Tunus ka koya wa yara abubuwan da na rubuta ma su koyi addini kama tu'allimuhum huruf alqur'ani kamar yadda kai ke koya musu wato haruffa na alqur'ani ko kuma kamar dai kawai a dunkule yadda kake koya musu alqur'ani mai girma liyazziqa ila qulubin min fahmi dinillahi domin fahimtar addinin Allah ya rigaya a zukatansu ya zama shine yayi kaka gida a zukatansu fahimtar wato addini wa shara'i'ihi da kuma shari'o'i na addini wato min fami dinin layi ka ba ku manta ba na ce daga fahimtar shi islam din ga baki ɗayansa islam din gaba ɗaya wa shara'i'ihi kuma da rassa kamar irin abin da ya shafi su sallah da sauransu su zakka da sauransu tsarki da sauransu shine shara'i'ihi shari'o'in wato abin da ya shafi islam ne ma turjalahum barakatuhu abinda kuma in sun same shi ana ma'ana tsammanta musu samun albarkan samun wannan din ilimin da wato fahimtar addinin da kuma shari'o'i na addini din rassansa kenan ana tsammanta musu albarka idan hakan ya tabbata wa tuhmadu lahum aqibatuhu a kuma gode musu kare a gode karshen lamarin a gare su ma'ana karshen lamarin su sai kyau in ya zama sun tashi da addini sanin addini tushensa da kuma shari'unsa wato su sallah da sauransu sai zama ƙarshen lamarinsu ne zai zama abin godiya ba a jabatuka sai na baka amsa ila zalika zuwa ga abin da ka nema din an aktuba laka din kenan jumlatan mukhtasaratan din can min wajibi umuri diyanatin kuna tunawa ila zalika shine zuwa ga abin da ka nema din washanin ka limara jautuhu saboda abin da ni ma nake tsammanta kaina ko nake sa rai li nafsi ga kaina walaka kai ma kuma nake tsammanta maka menene abun min sawabi man allama dinallahi wato abin da yasa na karba na amince na yarda zan rubuta din saboda ina sa rai a gare ga kaina ga kuma kai din ina tsammanta mana dukan mu na samun ladan man allama dinallahi min sawabi man allama dinallahi wato samun ladan wanda koyar ya sanar da addinin Allah wato shi mai rubutu kenan wanda zai rubutu littafin kaga shine ai ya rubutu ya sanar wa auda'a ilaihi ko kuma wanda lada nayi ma tsammani kai kuma kenan zai zama kan wancan duk wanda ya kira akan ayi wani abu na addinin Allah ko kuma ya kira akan addinin Allah kaga wancan ne ya kira akan ame ayi rubutu saboda ya amfana addini ya amfanar da yara amma yara da basu yi bane ake magana auda'a ilaihi ko kuma wanda ya kira akan sa to yanzu zamu tashi akan wa'alam yace wa alam anna khairal qulubi kusan fa mun yi muraja'a ne tun tun daga inda muka tashi in taso a wurin kawai muka zo harna walam ku sani ko ka sani anna khairal qulubi mafi alkhairin zukata zuciyoyi suna da yawa a cikin zuciyoyi mafi alkhairin su shine wanne aw'aha lil khair aw'aha lil khair mafi khairi a cikin zukata shine wanda ke yawan kiyaye alkhairai ta haddace su a cikinta an gane ba duk zuciyar da take kiyaye alkhairi haddace alkhairi ta tara a cikinta ya zama alkhairai ne a cike a cikin zuciyar to wannan zuciya ita tafi kowace zuciya alkhairi Allah cika mana alkhairi a zukatanmu wa arjal qulubi lil khairi to wannan an bamu labari mafi ghairin zukata su ne wanda suke kiyaye alkhairi kiyayewa ma'anan haddacewa ma'ana kenan da sun ji alkhairi sun tara a zuciyar da sun ji alkhairi sun tara a zuciyar kamar kwamfuta in ka gana ma'aikata ka tsura mata alkhairi qur'ani ne wa'azuza ne littattafan musulunci ne abubuwa dai masu kyau na alkhairi ka gada ma kai ta dura mata sai ta kiyaye su in ka ne su kuma ka gansu amma in ka gada ma ya dura mata kishiyar wannan duk abu na sharri ka gada ma kai ta tarawa a cikin ta sai ta dauka kuma tana kiyayewa in ka tashi kuma ga sunan birjit tana sai suna nan suna zaune haka zuciya ta to an ba mu labari mafi khairin zuciya ita ce zuciyar da take kiyaye a baibadai na alkhairi to sai ya ce wa arjal qulubi lil khairi to mafi wato zuciya kuma wadda aka fi tsammanta mata alkhairi wannan kuma daban ne fa zuciyar da aka fi tsammanta mata alkhairi ita kuma yaya take ita ce ne malam yazbiki sharru ilayhi ita ce zuciyar da wato sharri bai rigaya ba a cikinta an gane bayani zuciyar duk da sharri bai rigaya ya shiga ba to ita ce aka fi tsammantawa alkhairi karatun gida biyu ne fa baya kama da abin da muka wuce na farko aka ce mafi alkhairin zukata shine ne wadda ake yake daukar yake haddace yake kiyaye alkhairai yake tara su a cikinsa nan kuma aka ce wa arjal qulubi lil khairi mafi wato zuciyar da aka fi tsammanta wa alkhairi shine malam ya ziki sharru ilaihi zuciyar da sharri bai rigaya yayi katutu a cikin sa ba to wannan zuciya ana tsammanta masa alkhairi wa aula ma waniya bihi nasi'una abu zaidin yace wato abinda yafi cancanta masu nasiha su mai da hankali da shi abin da ya fi cancanta masu nasiha su fi mai da hankali da shi wa raghiba fi ajrihi raghibuna masu doki na samun lada abin da ya fi cancanta su yi doki a cikin sa shine isalul khairi ila qulubi auladil mu'minina shine amsan kenan fa a lura da abin da muka faɗa guda biyu aka ce aula ma uniya bihin nasihuna annasihuna sune fa'ili wato masu nasiha abin da fi kamata ya fi cancanta su fi mai da hankali da shi in za su yi nasiha wa raziba fi ajrihi razibuna masu kwadai masu doki na samun lada abin da ya kamata su fi dokin yi shine isalul khairi su sadar da alkhairi ila qulubi auladil mu'minina zuwa ga zikatan yaran mu'minai in dai lada kake neman samu kake kwaɗayin samu ko kuma kai mai nasiha ne abin da fi kamata ka kula da shi to kai kokarin sadar da alkhairi kai networking na alkhairi ya shiga cikin shiga ta ƴaƴan muminai to ya fi komai a cikin wato society cikin al'umma kai wannan liyar saka fiha liyar saka fiha daga kalmar can da muka wuce ne a karatunmu na baya na zaman da ya wuce rasikhuna fil ilmi ko tafsirin rasikhina can baya wanda ubangiji ya fada farkon suratu ali imran والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب معنى malamai masu digadigai kafaffu a cikin ilimin addini to kalmar rasihu din kenan to nan liyar saka fiha domin alkhairi ya kafu a cikin zukatansu ya tabbata shine liyar saka fiha din fiha ai fi qulubihim alkhairi in ka sadar da shi a zukatansu tunda an ji abin da yake cancanta masu nasiya su mai da hankali masu neman lada kwaɗayin lada su tsaya a kai shine su sadar da alkhairi a zukatan yaran muminai liyar saka fiha domin alkhairi ya samu tabbata ya kafu a cikin zukatan yara wa tanbihu haka nan kuma wawun nan na dafi ne wawul atfi ake kiransa a nahwu har yanzu kuma a faɗakar da yaran ala ma'alimi diyanati me ma'alim ne ma'alim jam'u ma'alamin ne plural ne na ma'alam a takaice in za ka dunkule fassaran a hausance sai ka ce kawai ya faɗakar da su zuwa ga muhimman abubuwa na addini amma gaskiyar magana zahirin fassara ma'alam ma'alim shine a larabci ake cewa filafilai filafilai an san filafilai ko malam allon sanarwa to allunan sanarwa signboard ko hausa da ɗin masu yakilo ko sako fulfulle ka to alama alimi alama alimi diyanati akan muhimmai manya-manyan lamura na addini muhimmai haka ma in ka duba shi wato ibn mai sharha na risala din yace wahiyal qawaid diniya shine wato ka'idodi na addini a takaice dai manya manyan lamura na addini ya kamata a fadakar da yara akan su tsaya akan sa tun suna yan kanana a kuma fadakar da su akan me yace wa hududi shari'ati da haddoda na shari'a ma'ana hukunce-hukunce na aiki na shari'ar musulunci a faɗakar da su a kansu tashi a kai su tsaya a kai aha sai menene lirabu alaiha lirabu alaiha me yasa ake ce a faɗakar da su akan manya-manyan muhimman lamura na addini da kuma haddodi na shari'a iyakoki na shari'ar musulunci hukunce-hukuncen shari'ar musulunci kenan saboda lirabu alaiha don su tashi a kai su saba ya zama sun yi training shine lirabu alaiha an gane gaban nan don su tashi a kai wato boka su goge akan lamuran randa sallan ta waje ba shikenan kawai dama ya riga ya saba an kafa shi akan abubuwa an nuna masa wannan muhimmin lamari ne addini wannan ma muhimmin lamari ne ka tsaya akai kai mahaifinsa kana nuna masa to in ya sai kaga ya tashi da training din abu ya saba kawai ko ummu da ke bauka mai liyuradu alaiha don su tashi da abin ya zama ya zama jiki wa ma alaihim a nuna musu kuma abin da yake wajibi a kansu shine wa ma alaihim an gani in kuna tunawa a karatun hadisi mun yi makamancin wannan ko a wurin majalisai ne cewa in an ce laka gare ka in an ce alaika abin da yake kanka kun tuna to wannan shi ne wa ma alaihim to abin da ya zama wajibi a kansu shine fassarar su an ta ta kai da hu min addini abin da ya zama wajaba a kansu su kulle shi a cikin zukatan su su itikadin sa na lamuran addini wato qulubuhum kenan kaga nan ma qulubuhum shine shine fa'ili dariƙa lura fa'ili shine yayi aikin ma'ana an ta tatsi da hu min addini qulubuhum qulubuhum zukatan su an ta tatsi da hu min addini ta kulla abu wato abin da yake na addini da yake wajibi a kansu to zukatan su su kulla shi tun suna kanana wa ta'amala bihi jawari'uhum to jawari'uhum shine fa'ili har yanzu shi yayi aikin gabobin su kuma su su koyi aikata shi tun suna kanana mana zuciyarsu ya kulla girman lamarin abin in an musu faɗakarwa a kansa shi wannan abubuwa ɗin da aka ce wato muhimmai na lamarin addini ɗin filafilai sannan gaɓoɓinsu kuma ya saba da aikata shi tun suna yara aka ce fa innahu yadda lamari yake ruwiya an riwaito anna ta'lima sigari li kitabillahi yutfi'u ghadaballahi an riwaito hadisi kenan anna ta to amma ruwiyan nan kun ga cikin abubuwan da ya kamata duk da lokutan namu sun kare kwanakin akwai fanni da ya kamata mu samu sai ran da muka gama wani muka sauke wani sai mu saka shi fannin ilimin hadisi ba wai karanta hadisi a fassara ba nake nufi shi ka mun saka to fannin ilimin hadisin da an ja hadisi ka gane hadisin nan ingantacce ne saboda kaji haddasana haddasana haddasana haddasana har kan manzan Allah to in ka ji in har akwai matsala za ka gane in ka san wannan wancan fannin ne ana kiransa usul usulul hadisi kaga shi ma insha Allah za mu saka don akwai wanda da mun saka ilimin da su abun karatun ya tarwatse na sa su nemi wani littafi da ake cewa min atyabil minahi ne fi ilmil mustalahi to muna yin wannan littafin abin da sai ya gurgunce so ka san a hankali karatu sai an dirje to za mu insha Allah za mu sa za ka ji meye waruya in ka ga waruyan nan fiska biyu ne mafi yawa wani lokacin ka ga waruya an ce an riwaito haka to yana zuwa da hadisin da ifi ne an gane bayani amma fa ba ko a ina ba fa na togace mu in an ce waruya a to waye ruwaito a faɗa mana in magana ingantacciya ne waruya kawai an ruwaito an gane bayanin ko amma inda ta inganta a ce wani ne mana kawai wafi abi dawud ya zo a cikin abi dawud wa fil bukhari rawar bukhari ko rawa abu dawud ko rawa wani amma an ce waruya kawai a rufe an riwaito to wannan dai rikici ne a babin ilimin hadisi ya kamata za mu ja sosai wannan muna karanta tauhidi a fiku warwiya an riwaito anna ta'alimar sigari cewa koyar da yara likitabin lahi a koya musu ilimin littafin Allah karatun alkur'ani kenan ya tofi ghadaballahi yana bishe fushin Allah wannan akwai wani hadisi da ya faɗi haka ɗin cewa maiki alaihissalatu wassalamu ya ce abubuwa guda uku suna bice fishin Allah sadaka na ciki in kana yawan bada sadaka in kayi wani in akwai matsala tsakaninka da Allah an samu akasi ya rubuta ya fushi da kai to in kana yawan bada sadaka to Allah zai dice fushin sai ya ɗauke fushin kawai. Na biyu a shafaƙa tausayin bayan Allah halittar Allah in ka zama kana tausayin bayan Allah in ka ga abun tausayi ya samu abun da ya kamata a yi tausayi wa wani kana care sosai a kai har ka ɗauka ka taimaka masa misali to yana kashe fushin ubangiji tausayi don ubangiji yana cewa irhamu arra'imuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ko sai mana hujjan wato wai Allah yana sama irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai yadda suke fassara wai ku ku jikan wanda suke kasa wanda yake sama kuma sai ya jikan ku Allah kenan wai to arrahimuna annabi yace masu tausayi yarhamuhumur rahmanu Allah arrahmanu yana jikan su kullum kullum yana jikan su yarhamu man fil ardi ku rika tausayawa wanda suke doron duniyan nan yarhamukum man fis sama'i wadda man fis sama'i mulkuhu wa azamatuhu wa sultanuhu wanda mulkinsa da ikonsa yake sararin zamaniya da gadon al'arshinsa ke sama yarhamukum sai shi kuma ya cikan in ji malamai kan masana ba sun ce zatin Allah bane man fi samai ga ita inda yin haka ne ka ai da ga itan amintum man fi samai ay yahsifa bikum al-ardh fa idha yatamur am amintum man fi samai ay yursil alaykum hasiba fa satalamuna kayfa nadir duka dai aka ce azabar Allah ce da mala'ikunsa da sauran abubuwa da suke can ba wai ana nufin Allah bane subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah an zalika uluwan kabira sanar da yara ilimi yana fishe fishin Allah me ya tabbatar da haka akwai asari hadisi da annabi ya bada labari sallallahu alaihi wasallam cewa a zamanin banu Isra'ila annabi Musa alaihi salam ya wuce wani kabari sai ya wuce ana azabtar da na kabari ya je gama ya wace ya wace sai dai ya dawo harakokin da ya je yi kenan can inda zai je a wurin dawowa kuma sai tarar da ana yi rahama wa kabari mai na gabari bayan da ya wuce wansa na farko ya wuce ana azabtar da shi a dawowa kawai sai ya ga ana mar rahama ya ce kai wannan dole ai fatawa ya tambayi ubangiji ya aka yi da farko ga yadda yanayin da ya samu mai kabarin yanzu kuma ta canja ga yadda ya same shi ya aka yi shine sai ubangiji subhanahu wataala ya ce masa lokacin da ka wuce ana azabtar saboda ayyukansa ne haka ya rayu ayyukansa ne ake da saka masa da shi bayan ka tafi kuma akwai ɗan da ya bari maraya kafin ka dawo ɗin ƴan uwansa sun ɗauki yaron sun kai shi makaranta ana koyar da shi littafi na littafin da aka ba annabi Musa saboda yace to karamci na bai dace da a ce ɗansa yana koyon littafi na yana karanta zance na ni kuma ina zafta shi ba albarkan an kai dan nasa karatu ya fara karanta littafi na magana na shi yasa ni kuma na dauke masa azaban aka canja shi da rahama to aga ashe mutane rashin sani yasa suke bari ya'yansu garabin saka yara suna lalacewa suna karatu rahama kake samu kai mahaifinsu ko kana duniya ko ka mutu saboda haka wannan kenan wa ruya an riwaito anna ta'alima sigari cewa sanar da yara likitabin lahi littafin Allah yudfi ghadab Allah yana bishe wato fushin Allah wa anna ta'lim ash-shay'i fi sighari kasani ne karanta abu akana yaro kan naqashi fi shajari kamar fil hajari afwan kasani sanin abu karanta abu a cikin yarinta kan naqashi kaman zane ne fil hajari akan dutse an gane wannan bayani mutum yana yarunta ya karanta abu to kaman zane ne akan dutse kaga zane kan dutse inda ya zanu da kyau ka samu kusa ana ji ka samu kusa ka samu dutse ka karte shi ta karfi har ya fita zane to rana haka zai ta yi ya bashi iska za ta yi ta kaɗawa ta bashi in sanyi ne in ma mai haka zai bar shi garau a wani wuri aka ce wa talimar kibari kan nakshi filmai karatun babba kuma kamar zane kan ruwa ne kana zanawa kana daga yatsan ko abin da ka zana ya bata pat me yasa shi yaro wato gabaki ɗayansa liability ne shi shi din kansa liability ne an san liability ko kallon alama wule kaya ne shi din kansa ba wani abu da yake nauyi a wuyansa daidai da riga da zai sa yi masa ake yi amma ran da ka kuskura aka fara kawo buja kawo mandaɗin nan ka je kai zagaya ka zagaya baka samu ka da aka kunna ka a gida aka ma daurin tomtom sama da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa to in abin da ka karanta gaba ɗaya sai su watsi ka laruba diwanin karatunka da abubuwan da ka karanta da kana gadaran ka haddace hanziya sai an zo da haka kake yi kawai a wurin maulidi sai haka kawai kake kana kawo ta aka hanziya ko ko wata wata alburda ko tani a ko menene kana lalubawa sai ka ji ya tafi bellan dana in har yara sun yawa kan kayya kayya a gidan ka kayya kayya ta can fada ta can rafa can hado can ka je wurin kasuwa kana rigima da customers da sauransu to amma fa ba a ce kuma tunda ka gani a rubuce nan wai talimar sigari wato kan nakshi fil hajari ko to ba a ce kuma fa babban baya ganewa ba har abada a'a nadirar yakan gane babban kuma ba a ce yaro lalle kowa sai ya gane ba nadiran ana samu balidai wanda ba sa ganewa ko yaro da shi da yaron kawai abin da ya sa lokacin kwakwalwa abubuwa ba su shiga suka yi mata yawa ba duk da ma yanzu ga abun sai yadda Allah ya yi kawai har yaran walla yaro dan karami zai zo sai ya ce wai mama na ta aiko ni menene sai hauma yana tafakkuri wai har ya manta wai wai shi ma yanzu wani sake sake sun fara shiga zuciyarsa dan karamin yaro sai ya koma ya sake tambayowa a ga wannan damuwa ne to wannan yaro dai kawai lokacin abubuwa ba su mari yawa ba in ya sa karatu a gaba wallahi zai ba a ce kuma ba fahimi ba akwai fahimi tabbas akwai fahimi sai dai kar mutu ya dogara da shi shi kadai saboda fahimi din ya tabbata sunnar sayyidina rasulullah ya bada shi akwai wanda sun sha su zo same shi kai ya ishe kama ga hadisin bukhari hadisi kitabul ilmi babin ilimin ne ba kitabul ilmi babu hizzil ilmi wato littafi ilmi babin hadda abu hurairah zai ya rasulullah in kuntu asma hadisan kaseeran an sab fa an sab da ina ji hadisi da yawa ina haddacewa amma yanzu fa gaskiya mantuwa ya shigo ya shige ni qala usudri da aka yace abu hurairah shimfuda wannan gyauton kamar yakin kan nan shimfiɗa shi a ƙasa sai shimfiɗa shi farin mayafi ne haka sai shimfiɗa shi a ƙasa fa qaza fa a wata riwaya fa zara fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadayhi sharifa sai annabi ya hakan nan ya daga hannayensa ya kama addu'a masu darajar nan da ya gama sai ya ce bummahu naɗe shi sai naɗe shi qala fama nasitu shay shay'an ba'd ya ce daga ranar ban sake mantuwa ba har har ranar da yake magana to kaga wannan abu biyu ne yake koyar da mu annabi ya bada wato fahimi na rike abu ba maganin mantuwa ɗaya kenan ashe akwai shi na biyu wannan yana gwada hujjan masu shimfiɗa wani abu suna ibada hadisin bukari ne hadisi na ɗari da goma sha tara a shimfiɗa a yi harakan ibada annabi daga hannu ya addu'a yi masu wazifa ya suke in sun gama kyalle ne a gaban su ko ba kyalle bane suna daga hannayen su su yi addu'a to annabi ya taba yin haka ya sa an shimfiɗa gashi a bukhari kitabul ilmi babu hibzul ilmi hadisi na 119 addu'a yi so saboda haka a takaicen takaitawa daga nan ne kila ma wasu suka ce kenan akwai wani su dattawa da ko yele yele ne ko da ke bani son kawo abin da ban gaskiya tabbatar da sayyancinsa ba yawanci akan daura mutane akan zannu so alayi halin dai yace sanar da wato karatun yaro kaman zane ne akan dutse wa qad masaltu laka min zalika haqiqa na yi maka misalai a cikin wannan abubuwa da ka nema in maka din an an attuba can zaka koma can baya an attuba laka jumlatan mukhtasaratan min wajibi umuri diyanati din can mimma taqidu ta'taqiduhu al'ulubu ko wa ta'amaluhul jawari'u wa wa wa din can dai abubuwan can da ya nema din yace na ma misalai akan su ma yantafi'una abinda su almajiran naka da zaka je ka koyar su yaran na ma misalai na abinda za su je su amfana da shi insha Allah in Allah ya so za su amfana da shi wato bi hizzihi da haddansa insha Allah amma kaga malamai kirki kenan duk maganar da za su yi za su ce me insha Allah saboda lura da me fadin Allah subhanahu wataala wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita can cikin suratul kahfi kenan Allah ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wala taqulanna li shay'in karka fadi ga komai in fa'ilun zalika ghadan kace zan yi abu kaza gobe illa an insha Allah sai ka togace da cewa insha Allah an zo ne da tambaya wa annabi da aka zo mar da tambaya yace ku da gobe in ga mu yana nufin za a mai wahayi kenan kafin gobe ku da gobe to sai Allah ya dauke wahayi sama da shekara bayan nan sai Allah ya saukar da aya cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah har suka yi ta dariya su kafire we Allah ya kishi we ubangiji da ya kishi ba wai we su da samar dariya ubangiji da yayi ban kwana da shi ya kishi shine Allah ya karyata su yace ya sauko da suratul zuha wa buha ina rantsuwa da walaha lokacin sallan walaha wallaili ina rantsuwa da dare idza saja ma wadda aka rabu ka ƙarya suke ubangijinka bai ban kwana da kai ba wa ma kana bai ki ka ba ƙarya suke saboda haka kaga shi Allah yake yake tare fadansa in an tashi za a yi fada da shi sallallahu alaihi wasallam so yace wa karma saltu laka min zalika nayi maka misalai a cikin wannan abubuwa ma yantafi'una insha Allah bi hizzihi abinda za da yaddan Allah za su yi amfana za su amfana da haddansa insha Allah kenan a ayi mun karanta akwai inda malamin su daga da yake yana ba da labari ne na gaibu ma wanda ba su yadda ma akwai gaibu a littafin su go wanda muna da shi yace za ta tar za su shigo sham yace kuma su su za su za a karya tatar wasu shegu ne wasu shegu kafirai ne ba za su shigo sham syria za su yaƙi wai za su zo don su yaƙi syria ya ce amma su za su faɗi a yaƙin aka ce ya ce wallahi tallahi za su shigo kuma su za su faɗi aka ce aka rama kallahu ka ce insha Allah ya ce wallahi tallahi su za za su shigo kuma su za su faɗi aka aka ran kallaka ce insha Allah yace wallahi tallahi su za su faɗi su shigo aka ta cewa yace insha Allah san da ya faɗi wa aqsama ala zalika aksara min 70 dinar ibnu taymiya kenan yana rantsuwa san da ya rantsi sama da sau 70 duk lokacin da aka ce fa qalu insha Allah in an je masa ka ce insha Allah wannan sai ce insha Allah hakikan sai ce na ce insha Allah amma dole sai ya faru la ta'liqan ba ina sa rai bane ba wai don ina sa rai Allah zai bane dole ne haka haka za wa qasama ala zalika aksara min 70 yaminan sannan ya rantsi sama da sau 70 kaga malamai kirki kan insha Allah suke cewa in Allah ya zai zai amfana da haddan wannan abubuwa din za su amfana da hadda cewa inna abubuwa din kiyaye su kenan wa yashrufuna bi ilmihi kuma za su daukaka su samu daraja da samun ilimin wannan abubuwan da ka nemi in rubuta maka jumlatan muktafartan din kenan ne wajibi umurud diyanati wa yas'aduna bi i'tiqadihi sannan za su arzuta za su samu arziki na duniya da lahira saboda me idan suka wato samu iliminsa idan suka kulla shi kai ya zama abubuwa ne da suka kulla a zuciyarsu na wannan abubuwan da suka nemi a rubuta masu din su koya musu wal amala bihi za su arzitta duniya da lahira da yin aiki da abin nan da na rubuta muku wa qad jaa haqiqa ya zo a hadisi kenan wannan hadisi ne wa qad jaa haqiqa ya zo a hadisi an yi umaru a umurci su yaran alwildan da kana da rubuta musu ne a umurce su bis salati da yin sallah li sab'i sinina daga shekara bakwai daga shekara bakwai a umurce su amma da yawa kai ka kirga musulmai ɗari ka samu ɗaya wadda in ɗansa ya yi shekara bakwai yake bin wannan hadisin annabi ba zai taɓa yarda ya tafi masallaci ba ce tashi ka tafi masallaci dole gari annabi ne ya ce ka umurci 'ya'yanka da zaran yaro ya kai shekara bakwai kar ka yadda ka tafi masallaci ka bar shi in namiji ne ce mai maza alwala tashi lokacin sallah yayi in mata ne ma haka duka a umurce su maza ku tashi ku sallah da sun kai shekara bakwai amma wani ba ruwan shi in tayin yayi kawai zai tafi ne abinsa ba ruwansa da wannan hadisin garja ya zo a hadisi an yi umaru lallai ne a umurce su su yaran kenan bis salati da yin sallah da sab'i sinina ga shekara bakwai in sun yi shekara bakwai wa yudrabu a kuma buge su alaiha akan sallar li ashirin in sun kai shekara goma nan kuma to amma gaskiyar magana shi yasa nace muku a rika karatu wurin malamai din yana da amfani irin ina ga jiya ko jiya karatu mu na dare na hadisi ai na gaya muku wancan dogon hadisi inna alaikum yujma qalbu fi batni ummi 40 yawman nubu matan thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yakunu alaqatan mithla dhalik fa yursalu ilayhi malak fa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kadbi rizqihi wa ajali wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id nace muku iyalan ne kawai hadisin manzon Allah fa wallahi fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu inna alaikum la ya'malu bi amali ahli ahli jannati ko hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa zira fa yadhibu lil kitab wa ya'malu bi amali bi amali ahli an-nari fa yadkhulaha ko fa yadkhulaha zuwa karshen hadisin wancan duka ba maganan annabi ba ko in ji imam aini a cikin umdatul qari nake muku juz'i na 11 shafi na 12 haka ne to nan ma kaga in ka lura da in ka ga nan sai ka dauka duka umurnin ne wawu din nan na adab ne kuma a a doke su in sun kai shekara goma ba hadisi bane hadisin inda ya kare kawai wa qad jaa yazo an yi umaru a umurci yara bi salati da sallah ne sabi sinina in sun kai shekara bakwai iyakan hadisin annabi inda ya kare ke cewa wa yudrabu a doke su alaiha akan yin kin yin sallan li ashir in sun kai shekara goma wa yufarraq wa yufarraqa bainahum fil mabadi a kuma raba makwantansu wurin kwanciyarsu a rarraba in sun kai shekara goma wannan ba hadisi bane maganar malamai ne kawai wannan karka je ka buga ka ce kuma annabi ya ce a buge su annabi bai ce ba wannan malamai ne suka faɗa cewa a buge su ne wa yudrabu alaiha a duke su akan kin yin sallar to malamai ma kuma sun yi sabani wasu sun ce akan me za a duke su bata zama wajiba akan su ba kazan malamai aka ta kai kai ruwa rana me hujjan ku za ku ce a doke su abin da bai zama wajibi akan mutum ba a buge shi suka ce a don su saba ne a tsorita su su rike ta da muhimmanci kaza kaza to in jiwa suka ce in jiwa kayya kayya a takaice da inda aka kwana wannan maganar malamai ne kawai duka sai mutum ya balaga in ya kama cire kai ma sai a cire balagan kuma suna ya tara shi ma nan ma suka kara wa juna ilimi wani yana balaga tun shekarun balagan da ake faɗin bai kai ba dawa shekaru an ce shekara sha bakwai ko zuwa sha takwas mazabar mafi rinjaye da abinda aka siya kai to wani daga sha uku zai balaga saboda shi ubansa mai kuɗi ne yana cin mai kyau yana shan mai kyau yana kwanciya wuri mai kyau AC gida AC mota AC office AC ko ina duk inda yi wannan yana taimakawa lokaci ɗaya kaga yaro ya balaga jin daɗi in yayi yawa to wannan ba sai ya kai wancan shekarun ba kenan hukunci zai haushi akwai wanda suka ce a'a da murya ta canja ta fashe kazan yaro yana magana zaka ji muryar yara da garar da murya ta fashe a fuskar jiji ya yawa da dawa gardi gardi shikenan magana ya kare hukunci ya haushi kawai shikenan wasu suka ce ai ba shi kadai ba da zaran hamatansa ya fara wari shikenan hukunci ya haushi wasu suka ce ai ba shi kadai ba da zaran inda ba a tsaba tsirowan gashi ba ya tsiro ko hamata ko mara da an gashi ya tsiro shikenan magana ya kare babba dai daga zaran yayi mafarki shi ya fi kowanne da zarar da daren da ya mafarki magana ya kare mafarki shikenan mace kuma in ta ga al'ada ko mama ya tsiro da sauransu da sauransu su ma akwai nasu ne sun fi maza da abubuwa kamar guda biyu haka misalai inda ake bugawa na balaga din saboda haka dai a takaice iya inda hadisi ya tsaya a umurci yara daga shekara bakwai da yin sallah wa yudrabu wannan kuma wawu din naqisa ce wawu atafi din nan ba adafu bane naqisa ce ba maganar annabi bane wa yudrabu a doke su alaiha akan sallah da ashirin in sun kai shekara goma wannan mazhaba ce ta malik kawai sauran malamai ba su yadda da wannan ba wa yufarraqa bainahum fil madaji'i araba wurin kwanciyar su in sun kai shekara goma wannan yana da karfi sosai wannan umurnin yara da sun kai shekara goma kar ana barin suna kwanciya kan taburma daya shi kenan in mata ne da maza ne sai a raba su a ware mata daban a ware maza daban in mazan ne ma shi kenan sai kowa ya samu yar tabar masa in ya kai shekara goma ne a in kasa da goma ne a haɗa shi kawai buji kura katuwa kamar yadda almajirai suke kawai kowa kawai ta inda kuɗin da ya samu ya kama kawai wani na kallon gabar wani na karkace ta nan haka ba hana ba amma da sun kai shekara goma a raba wurin kwanciyarsu akwai dalilai da yawa wadda na ce muku yanzu karatu mu gudu gudu za mu na yi a rika hakuri da iya bayanan da ake dan yi akwai dalilai da yawa da yasa ake aka ce a raba ne musamman yaran masu kudi da talakawa an hana yawan kwaci uwansu akwai dalilai ba na son kawo irin waɗannan malamai sun yi maganganu sosai da yawa akan wannan abubuwa din sai ina ne wa kazalika fa kazalika haka nan kuma yambaghi an tu'allamu ma faradallahu ala al-ibadi haka nan kuma ya kamata a sanar da su a koya musu abinda Allah ya farlanta Allah ya farlanta akan bayansa abai bade da ubangiji ya farlanta akan bayansa ya kamata a nuna musu min qaulin wa amalin na dukkan abin da ya shafi zantuka da ayyuka gaba daya wanda Allah ya farlanta akan bayansa a koya musu wannan kabla bulughin tun ba su balaga ba don in mutu ya balaga kan ai aiki kawai ya rage ran da mutum ya balaga kace ranar za ka koya mar sallah ka koya mar sauran abubuwa ai ya shiga uku anan abin da ake gwadawa yin sallar ba wajibi bane a kansa shi wanda bai balaga ba amma koyo yanda za a yi sallah wajibi ne a kansa an fuskanci wannan magana ita kan ba wajiba bace amma yin neman iliminta wajibi ne saboda ran da sallah ta kama shi kaga bara ce to je kaka nemo yadda za ka yi ta kuma ai aiki ya same shi za a yi biyan bashin daddawan ƙauye kenan eh mana za a yi ta ya za a yi to tunda ka kama shi kaga kenan za sai ya zama yana yin ta bata karɓo ba koya in ya koya tun kafin lokacin qabla bulughihim tun basu balaga ba ya ji alaihimul bulugha wa qad tamakkana zalika fi qulubihim kar ya muku yawa fa karatu ba matsala la sai tafiya nake sai kawai ko mu kwana nan in kuna da tambayoyi sai ku yi a baya mu tashi insha Allah zama na gaba an yi allamu ma farada Allah alal ibadi mu tashi akan kawai ba wani mai yar fensil haka ya isa nan ba kar in manta inda muka mai fensil yawa so insha Allah za mu tashi anan kawai a zaman mu na gaba so in akwai mai akwai tambaya kafin ta mu ya cika da ɗan sauran mintuna sai a yi
wa anan lawo
wanda ya riga ka daga hannu ne eh rana aina ka rigima ne babba wannan shine ai baka zo ranar karatun ba kenan to a takaice kamar yadda za za ake kake koya musu harufan qur'ani nace ai rigima ce ta malamai an yi tashi a kansa ai shi malamin da ya kawo magana kamar yadda ake sanar da su harufan qur'ani aka ce bar waye ce qur'ani harufa ne waye ya faɗa aka yi ta a kansa shi abu zai dindin waye ce ƙur'ani harufa ne ce ƙur'ani ba harufa ba ne in harufa ne ƙur'ani to harufan da muka sani fa hurufun hija'i ne haka ne ko wasu bane ko kuma tsanani dai ka ce abaja da hawa za haɗa ya kalama wancan karasata wancan kun iya su aiko eh ko alifin kawai ba kawai aka sani wannan hija'in akwai abajad abajada to kuma wanne ne dai su aka su ne haruffa din to an ce su ne haruffan qur'ani to maganganu da yawa za su taso sunan su haruffa na qur'ani ne qur'ani zai tashi daga sifa kenan domin kwata kwata ma babu nassi kamar yadda na gaya muku a karatun da ya wuce da yace annabi ya yi taɓa maganar huruful hijaiya babu shi nasu a ga huruful hijaiya ma yana cikin bidiyoyin da aka kirkira in kuma akwai wanda ya sani sai ya faɗa mana ga inda nasi annabi ya ce lalle huruful hijaiya kaza ko yake koya fa ko kuma wani abu makaranci wannan babu in ba kuma ba mun yi magana sosai akai yake an tashi akan sa shi abu zaidin wace masa qur'ani huruf ne to amma dai akan faɗa har ma a cewa huru huru adadin harufan qur'ani kaza da sauransu to menene kace da su wa anan lawo wa iyaka arari wa a'anana Allah ko Allah ya taimake mu wa iyaka da kai da kake tambaya na in ma rubuta ma wannan risala din
alari ayi alari ayati akan kiyaye
wada'i wada'i'ihi wato ajiye ajiyen da ubangiji ya bamu na amana Mm, ka gane Mm.
su ne wanda na mana bayani ai abubuwa ne eh, da Allah ya bamu a- amanar su ajiya mu kiyaye su su ne kamar harshe ko na yi mana bayani ai da kuma ido da hannu da al'aura da kafa duka waɗannan Allah ya ba mu ajiyansu kafan ka kar ka kai ta wurin haramun hannayen ka kar su taɓa haramun idon ka kar ya kalli haramun harshen ka kar ya faɗi haramun al'auran ka kar ka sa ta a inda ba halal ba yana akwai masu liyar saka biya domin wato wannan ilimin ya tabbata wato ya samu tabbata fiya a cikin zukatansu Mm. Eh, wai- wai- eh? Eh, su- wai sabuna bi ilmihi su samu ɗaukaka da sanin wannan ilimin su samu ɗaukaka duk yaro da ya samu ilimi ai ba sh- shakka babu za ka ga ya samu ɗaukaka duk da yaro ne karami ka ga ya samu Allah ya ɗaukaka shi saboda ilimin da ya samu Mhm.
kuma yadda su وما يتصل أها bilwajibi أها bilwajibi بالوا... بالواجب duba dai da kyau da abin da zai wato zai sadu da abubuwa na wajibai ya iya rabe tsakanin wajibi da sunna sunnar ma wadda take mu'akkada mai karfi ko kuma sunna na raga'ibu wanda ake doki ko kuma sunna na nawafilu na nafilfili ko kuma sunna na adabu Mm, ya iya rarrabe waɗannan Mm, don ba wai sunna kaɗai wai an ce a wannan abu sunna ne sai a tambaya to sunna wacce ɗaya sunna kala hudu ne ko akwai mu'akkada akwai nawafil akwai raga'ib akwai kuma adab Aha. shi yasa na ce muku wai su har su har su mutu kullun sunnar su kawai su kafa gemu ne ba san kuma bai kai ma ko raga'ibu ba bai hai'a ne kawai bai kai ma komi ba har suna kai shi wurin mu'akkadatu da- saboda jahilci kuma kamar yadda na gaya muku bai shi bai kai babu ma inda aka babu kawai sai dai an jaci ka shi kawai amma ba inda ba ce ma ba gayyace ka ba babu he ka he mutum ruwan kansa ya kai ba sa- bai kawo ma nasi in ka ce mar aina aka ce a kafa shi sai ya kawo ma hadisin da yake- a- yace a cika shi Ah, to a cika shi aka ce ai ba kafa shi ba baɗi ne mai zaman kansa sai wata rana in samu lokaci in mu- mu duba shi sosai insha Allah sai mu yi wa aula ma unya bi nasi huna abinda yafi cancanta masu nasiha su kula da shi a wurin yin nasiha shine isa lil khairi ko fi qulubil mu'minina auladil mu'minina sadar da alkhairi cikin zakatan ya'yan mu- musulmai tafsirin rasiki tafsirin rasikhina tafsirin wato malamai masu digadigai kafafu a cikin ilimi Mhm. eh yanzu nan na fasara ga ta malam yanzu nan na fasara dan ya samu tabbatuwa a cikin zakatansu Mhm. da me le saka fiha eh wa me eh da- a fadakar da su akan me ala ma'alimi diyanati akan filafilai na addini akan muhimman manya manyan muhimman abubuwa na addini kawai da ta kace ma'alim din ma'alim ne nace muku filafilai filafilai shine ainihin fassarar sa ma'ana kar ya zama ba ku san ma'anar sa na zahiri ba filafilai irin signboard din na abubuwan da da ake- eh, wato fitattu a musulunci manya manya mhm. aha so in na ku tambayoyin sun kare kafin ta ya cika ni kuma sai in yi matin janna awo za ka kirkiro ko ma turja lahu barakatuhu abinda ake sa ba- hatsa- eh, sa ran zai samu albarka za su samu albarkan su ya so jiya mun yi karatu zan yi tambaya akai أما بنوح ببيان ذكاء وحرص واختبار وبلغة وإرشاد أستاذ وصوبة أستاذ أو رواية وطول زمان dole sai an sa na ci kuma karka ce wai don kai babba ne an ce karatun yaro kamar zane kan dutse na babba kamar na ruwa kace zaka saki shafi'i radiyallahu anhu ya kama hanya ya- ya tafi neman ilimi ya yi shekara da shekaru da farko abin ya ci ya gaji kawai ya ga baya gane ya kama hanya ya tattara kayansa kole sa zai dawo gida yana kan hanya na dawowa sai ishi ruwa ya dame shi hangi ana jan ruwa ya zo zai ja zai zai roƙe su su bashi ruwa sai ya ga an sa wani dutse irin tafajen nan masu ƙarfin nan da shi a kansa ake jan igiyan ruga din ya sha ruwa ya hankalinsa ya dawo jikinsa sai ya ga shakin igiya a jikin wannan dutsen igiyan ya yanka dutsen kasan yana yi ko karfe ne ma Mm.
to ya ya tsaya ya kalli wannan abun ya ce kai sai ya koma makaranta kawai sai ya shirya wasu waƙoƙi suna nan a ta'alimi duk wanda ya karanta ta'alimi na fa ya tuno ya ce ashe naci yana sa igiya ta yanka dutse igiya ba wuka ba wuka ma ba ya yanka dutse igiya yanka dutse ya ce a wallahi ashe zai ba- babu magana koma gida kawai zai koma ya sake zagewa sanda ya dawo shafi din nasa da kuka kuke ji haka in ya zo kasuwa in ya ka yarda ya dauki littafin ka in yayi haka ne in dai ka bar shi kaga yana ta haka ne an cewa yana ta haka to in ba ka kwace littafi ba sai ya zuke littafi ya ajiye ma kwamfam haka haka har haka ya kai in ya zo nazari in ya buɗe littafi dole sai an samu cikin ɗaliban sa wani ya zo ya danne ɗayan shafin saboda abubuwan na shigan juna yana sarƙafewa in yana kallon nan in idon sai kai can sai sai zuƙe can yana cikin zuƙe nan saboda tsabar kaifin hadda da Allah ya bashi sai an danne mar nan ya zuƙe nan tukuna a buɗe a Najeriya mun samu malamin irin sa ai wanda duk littafin da ya karanta hadda cewa yake Sheikh Umar Sanda Sheikh Umar Sanda wanda ya ce muku yayi shekara uku yana fassara a Fatiha amma ba a gama ba ana ihdina siratal mustaqim shekara uku shi ne yake tafsiri a gidan rediyon Kaduna shi da ya karbe shi duk littafin da ya karanta hadda yake shi shi yasa yana tafsirin da ka ba za ka je na ta ba da littattafai kawai shafi na kaza jizi na kaza waye waye waye haka kar ka ɗauka an aiko shi da abin ne a nan duniyan ya nema kaiwa sai ka tashi ka dage da aka shafi yace in dai igiya wanda ake nan na ta ta kakkarere ya ta a naɗe ta haka wai za ka iya yanka dutsen da zarfowa ba zai yanka ba zai ne wuka ta ce to ban ga dalilin da zan koma gida ba ba maganar gida ya sake koma kawai makaranta a huta ya ci gaba da karatu har ya zama yadda ya zama da da haka a takaice da Allah mu dage wannan garin namu mu samu mu wato mu fitar masa da kitse a menene ake cewa ها؟ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما امرك والهدي لما سبقنا في الكتاب والهدي الى صراط المستقيم ولا تحدث عن العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله